wa adam ittisal sanad bi amrayn kuma yaya za a san wannan hadisi isnadin shi bai haɗu ba da gaba ɗaya ɗayan biyu ne ko dai ya zamanto a san wanda ya ruwaito wannan hadisi amma mata kabla an ya bulugar rawi sunnat tamiz wanda ya rawaito wannan hadisi ya zamanto ya rawaito hadisi ga wanda ya mutu gabanin ya zamanto ya san abin da yake sharri ko alkhairi shine sunnat tamiz ya bambanta wannan tinkiya ce wannan akuya ce ya san wannan al'amari iya da hadari wannan abu baya da hadari ko kuma abu na biyu an yanussar rawi aw ahadu a'immatil hadithi ala annahu lam yattasil biman rawa anhu ko kuma ɗaya daga cikin ko shi rawi da kanshi ko kuma ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi su ce a'a wane bai haɗu da wane ba wanda ya rawaito daga gare shi aw lam yasma ko kuma bai saurare shi ba aw yara minhu ma haddasa bihi an ko kuma bai gaba abin da ya zantar da shi daga gare shi sai bayanin shuzuz ya tabbata shi ma malam yace an yukhalifa thiqatu man huwa arjahu minhu imma bi kamal al-adalati aw tamam ad-dabt shine mutum ya sabawa abinda wanda ya yi shi adalci da harda wanda ya rinjaye shi bisa adalci da harda imma bi kamalil adala ya zamanto a wajen bangaren adalci ya yi shi kamala au tamamin dabt ko kuma bangaren harda hallau ya yi shi harda to idan ko kuma kasratul adad ko kuma dukkan su wannan ruwa sikati ne wannan adalai udul sai zamanto ɗaya ya sabawa wannan wanda suke da yawa shi ma wannan sai a ce wannan waccan ruwaya shaza ce wancan kuma ita ce mahfuza aw mulazamatul marwi an ko kuma wannan almajiri ko do lokaci iya tare da malamin shi shi kuma wancan sai wani lokaci ya gamu da shi ya rawaito na abu da shi idan ya sabawa wanda ya lazumci malami to ka gane akwai nau'i na wani abin da za a tuhumi wancan da cewa shazi ne malam ya kawo misalin shi shine hadisin abdullahi dan zaid a cikin kamantar da arwallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annahu masaha bi ra'sihi bi ma'i ghairi fadli yadihi cewa ya shahi kanshi da ruwa wanda ba sauran ruwan da yake hannun shi ba wannan imam muslim ya rawaito wannan hadisi da wannan imam muslim ya rawaito wannan hadisi ta hanyar ibn wahab kuma imam al-bayhaqi ya rawaito wannan hadisi ta wata hanya أنه أخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه شكما سيتي يا شاهي كنوانش da ruwa saɓanin ruwan da ya shahi kanshi nan sai zamanto an sha bamban can ana zancen shahukkun ne da ruwan da bai shahi ba da sabon ruwa wanda ba shi ba ya shahi kai ya shahi kunnuwa nan kuma sai aka yi zancen ya shahi kunnuwa da wani ruwa wanda saɓanin ruwan da ya shahi kanshi sai zamanto za a rinshayar da ruwaya ta imam imam muslim akan ruwaya ta imam al-bayhaqi haka muka ta yi da adala nam shi ma aka ce al'illatul qadiha illa wadda take suka a ingancin hadisi أن يتبين بعد البحث في الحديث سبب سبب يقده في قبوله shine ya zamanto bayan dogon bincike a samu a cikin hadisi wani sababi wanda zai yi suka a bisa ingancin shi a bisa karɓar shi kenan bi an ya tabayyana annahu munqati wannan hadisi waye gari a ce wannan hadisi ne munqati ne wanda ya zamanto an sare da mutum biyu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutum biyu mun gane ko an sare da wannan sahabi an saryantar da tabi'i au mawquf ko kuma ya zamanto an an saryantar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce kawai hadisin daga sahabi wane ne au annar rawi fasik ko kuma wannan rawi wanda ya rawaito wannan hadisi fasike ne shi kuma fasiki wanda zai tsallaka dokoki na Allah shaki ce mai fasiki aw sayyi'il hifz ko kuma har da shi munanna ce aw mubtadi ko kuma dan bid'a ne muguwa wal hadith yuqawwi nam wal hadith aw mubtadi'un wal hadith yuqawwi yuqawwi bid'atahu ko kuma ya rawaito na hadisin da yake karfafa bid'a shi wa nahwi zalika da kama makamanta wannan fala yuhkamu lil hadith bi sihha hinaidin idan wannan ya samu ba za a yi wa wannan hadisi ba hukunci da inganci da adami salamatihi min al illati al qadiha domin rishin kubutuwar shi daga illa wadda take suka mala ya kawo misali misalu hadisi ibn umar radiyallahu anhuma anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqra'u al haidu wala al junubu shay'an min al qur'an cewa mace mai haida ko mutum mai janaba ko mace mai janaba ba sa karanta wani abu na alkur'ani wa qad rawahu tirmidhi wa qala la na'rifu illa min hadith isma'il bin ayyash an musa bin uqba yace ba mu san wannan hadisi ba sai daga hanya kawai ta isma'il dan ayyash daga hadisin musa dan uqba har zuwa ƙarshen abin da ya wadi qala fa zahir isnad as-sihha in an duba zahirin isnadin inganci ne lakin u'illa bi an bi anna ruwayat isma'il bin an al-hijaziyyin da'ifa sai dai an ruwaito an raunanar da shi cewa ruwaya ta isma'il dan ayyash daga mutanen hijaz mutanen makka da madina da kewaye da su tana da rauni wa hadha minha kuma wannan ruwaya tana daga cikin in gane ko eh muraja a cikin walaihi akan wannan ne fa huwa ghairu sahih li adami salamatihi min al-illati al-qadiha sai zaman to kenan anan ba ingantacce bane saboda rishin kubutuwar shi daga illa wadda take suka fa in kanat al-illa ghairu qadiha lam tamna min sihhati al-hadith aw husnihi kana in illa bata suka ba wadda za ta yi suka a bisa inganci ba ne ba babban illa ba ce ba to ba za ta yi suka ba a bisa ingancin shi ko kuma kyawun shi na daga cikin wannan hadisin abu ayyub al-ansari radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man man sama ramadan thumma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyami dahr faqad rawahu muslim min tariq sa'd bin sa'id wa illa al-hadith bihi li anna al-imam ahmad ضعفه وهذه العلة غير قادحة لأن بعض الأئمة وثقه إن سبب سورة معلمي وسن انتي وانا متم ضعيف بني بسكاني ولأن له متابعا كما إياد وان وان دي مارا مي بايا يبيوش باشي كده يكده يتبدا وانا رواية وإراد مسلم له في صحيحه يدل على صحته عنده إن الوقت عند إمام مسلم يكاونا حديثي أتكين sai muslim to sai zamanto na nuni akan cewa wannan hadisi ingantacce ne na'am wa annal illa ghair qadiha cewa wannan illa ba mai suka bace ba sai muka yi bayani akan aljam'u baina wasfai as-sihhati wal husn fi hadithin wahid yanda za a hada hukunci tsakanin a ce hadisi ingantacce ne kuma a ce hadisi wannan mai kyau ne bayan kowanne mun ga sharaɗinsu sun sha bambam. Ƙala sabaka annal haditha sahi qasimun lil hadithi hasan kidan wani kaso ne na daban na hadisi hasan fahuma mutaghayyiran mutaghayyiran abubuwa ne guda biyu wanda suka sha bambam walakin nahu yamurru bina ahyanan sai dai wani lokaci na huciya da mu hadithun yusafu bi annahu sahihun hasan ana iya kamantar da hadisi a ce ingantacce ne mai kyau fa kaifa nuwaffiqu baina hadhain alwasfain ma at-taghayyur bainahuma yaya za mu hada wannan hukunci kasance su sun sha bamban baka zuwa ka hada ruwa da wuta a lokaci guda ko yanda za a yi yanda za a yi sai wani ya kashe wani sai ruwa ya kashe wuta na kulu za mu ce إن كان للحديث طريقان فمعنى ذلك أن أحد الطريقين صحيح إذا حديث إيادة hanyoyi guda biyu kinan ma'ana in an ce hadisi sahihi ne hasan ɗayan hanya guda ingantatta ce wasani hasan kuma hanyar ta biyu mai kyau ce fa jumi'a fihi bainal wasfain sai aka tattara a cikin shi tsakanin kamanni guda biyu bi itibar tarikai lura da hanya wannan guda biyu wa in kana lil hadithi tariqun wahid fa ma'nahu التردد هل بلغ الحديث مرتبة الصحي أو أنه في مرتبة الحسن ina idan hadisin hanya guda ɗaya gare shi yanzu sai a ɗauka ma'anar wannan in an ce sahihun hasan wanda ya hukumci akan wannan hadisi iya taraddudi ko malamai suna da taraddudi ba su da yaƙini akan cewa wannan hadisi ya kai matsayin a ce mai sahihi ne ko kuma iya ƙarƙashin martaba ta Hassan ne. Idan sai Mala ya ce Hassanun sahihun Hassan, duba ku ga taka tsantsa na duk abin da za a dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suna taka tsantsa sosai. Za mu tashi kan munqati sanad. قال المؤلف رحمه الله تعريفه ألف تعريفه باء أقسامه جيم حكمه ألف منقطع السند hadisin da ya zamanto isnadin shi ya cire ba sadadde ba ne ba huwa alladhi lam yattasil sanaduhu shine hadisin da sanadin shi ko isnadin shi bai sadu da juna ba shi kuma sanadi ko isnadi huwa silsilatul rijal al-musilatu ila al-matan shine kamar sarka ta mazaje wadda za ta kai ga har tushen magana maza Allah sallallahu alaihi wasallam nan wannan ya ce ya ji daga wani almajiri ya ce ya ji daga wani malamin shi ya ce ya ji daga malamin shi wani haka suke tahiya kamar a game a game kamar matsayin sarka ce wadda za ta kai ga har zuwa matani faɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma faɗan sahabi ko faɗan tabi'i ko kuma faɗan wani malami don garin abin da ya faɗi wannan shi ake cewa matani وقد سبق أن من شروط الحديث الصحيح والحسن أن يكون بسند متصل قال يا جباتا cewa daga cikin sharaɗin hadisi ingantacce ko Hassan ya kasance sanadin shi ya sadu da juna kina idan bai sadu da juna ba wannan sai a ce mai munqati na'am wa yanqasimu ila arba'ati aqsam hadisi munqati ya kasu ko isnadi munqati ya kasu kashi guda hudu mursalun mu'allaqun mu'dalun wa munqati hallo ya dawo kenan mursal kowanne ga ta'arifin shi da mursal da mu'allaq da mu'dal da munqati qala fal mursalu ma rafa'ahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam sahabiyyun lam yasma minhu aw tabi'i mun gane ko hadisi mursali shine hadisin da wani sahabi ko kuma wani tabi'i ya dangana shi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alhali wannan sahabi bai ji ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama barantana tabi'i mun gane ko sai a ce mai mursal shi yasa anan mursal shi ma ya kasu kashi guda biyu akwai mursalin sahabi akwai mursal tabi'i mun gane ko kenan akwai mursal na sahabi ne sai dai lokacin da iya karami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu bai balaga ba bai kai ba matsayin da zai bambanta abu da, alkhairi da shar amma kuma zai ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun yi zamani guda kuma ya gan shi ya saurare shi sai dai kuma ba saurare bane ba wanda zai fahimci wani abu zai ji wannan hadisi daga wani sahabi ne amma kuma kasance ya ga manzala sallallahu alaihi wasallam sai dangana shi zuwa manzala sallallahu alaihi wasallam shi kuma tabi'i wanda ya ga sahabbai shi ake cewa tabi'i wanda ya ga sahabbai iya mai imani da da manzo sallallahu alaihi wasallam da Allah har ya mutu akan haka shi ake cewa tabi'i to in ya rawaito hadisi daga manzala sallallahu alaihi wasallam tabbat ya saryantar da wanda ya ji hadisi daga shi ne tabi'i sai a ce mai mursal والمعلق ما حذف أول إسناده من gane ko mu'allaq shine isnadin da aka shahi farkon wannan kinshi isnadin shi kenan sai zaman to ne ya shiga kalkashin mursal ya shiga kalkashin shi mun gane ko a nan da aka ce mursal mai aka saryantar an saryantar da tabi'i ya rawaito hadisi bai ji ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko tabi ko manzo a sahabi ya rawaito hadisi to nan kuma na farko kenan yau to shi nan kuma sai aka shahi na farkon Ma- mun gane ko sai zamanto a, ba a ambaci ba sahabi sai zamanto mu'allaq ne awwalu isnadi qala wa qad yuradu bihi ma hudhifa jami'u isnadihi ka qawli al-bukhari wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallama yadhkuru Allah fi kulli ahyani mun gane ko kenan ah, wani lokaci ana cewa mu'allaq lokacin da aka shahi dukkan isnadin shi kuma galiban haka imam bukhari yake kawo mu'allaqatul bukhari sai shahi isnadin kamar yadda yake cewa wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru allaha fi kulli ah, fi yadhkuru allaha fi kulli ahyani kaga bai ambaci ba sahabi bai ambaci tabi'i ba bai ambaci kowa ba kawai ya kawo shi haka wannan sai a ce mai mu'allaqat fa amma ma yanquluhu al-musannifuna ka sahibul umdati mathalan abinda wa'anda malaman da suka walla halittahi kamar ma'abocin umda مثل منصوبا إلى أصله بدون إسناده مثلا منصوبا الى اصله سي دنگنا حديثين يزوا اسنا اصلين shi بدون اسناده با tare da isnadin shi ba fala yuhkam alaihi bitaliq kina wannan ba a ce mai mu'allaq ne mun gane ko bitaliq hatta yunzar fil asl al mansub ilayhi sai an duba ya zuwa asalin da aka dangana wannan hadisi ya zuwa gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne ko tabi'i ne ko atba'u tabi'in ne ko kuma a'immatul arba'a ne mun gane ko li'anna naqilahu ghairu musnidillah wanda ya dauko wannan hadisi bai dangana shi ba ya zuwa asalin shi wa inna ma huwa ah, far'un wannan shi reshe ne mun gane ko wal far'u lahu hukmul asl shi kuma reshe iya da hukuncin asali na'am wal mu'dalu حديث إسناد معضل ما حذف من أثناء سنده راويان فأكثر على التوالي shine hadisin da aka saryantar da rawi guda biyu a ba farkon shi ba ba ƙarshen shi ba a tsatsaki isnadin sai a saryantar da rawi guda biyu ko hiye da haka wannan sai a ce mai mene mu'dal shi kuma mu'dal asalin shi kamar karyayyen abu wanda gutsararren abu wanda ya kare daga tsaka nam kenan sai zamanto ba ba ba farko ba ba karshe ba sai a sanantar da rawi biyu ko yadda haka nan wannan sai a ce mai hadisi ne mu'dal wal munqati'u ma hudhifa min athna'i sanadihi rawin wahid mun gane ko kenan sai zamanto mu'dal a'am min al munqati' in aka saryantar da tsaka isnadi rawi guda sai a cewa wannan isnadi munqati aw rawiya ne fa akthar ko kuma rawi guda biyu yadda hako yadda haka nan ala tawali su ma a jere kenan nan sai zamanto mu'dal iya farawa daga biyu ne abin da ya sama ha la la ala tawali afwan masha Allah la ala tawali ba a jere ba mun gane ko can mu'dal a jere nan kuma daga rawi ɗaya ko hiye da haka nan amma ba a jere ba misali a- ana tahe bayan an ambaci mazala bayan sahabi bayan tabi'a a tsallake a kawo a tsallake wani rawi ko rawi guda biyu aje aje bayan rawi biyu ko uku halau a tsallake wani wannan sai a ce mai munkata saboda ya samu ciccirewa nan wa kad yuradu bihi kuma hallo ana yiwa a nihe shi da shi ana nihin shi da shi kullu ma lam yattasil sanadu mun gane ko dukkan isnadin da sanad hadisin da isnadin shi bai hadu ba fa yashmalul aqsamul arba'a kullah sai ya sai ya sai ya kumshi dukkan wannan kashe-kashe guda hudu da aka ambata na wannan hadisi munqati mun gane ko sannan sai ya am- sai ya dauki ma'anar mursal ya dauki ma'anar mu'allaq ya dauki ma'anar mu'dal kuma ya dauki ma'anar munqati na asali wa huwa alladhi lam yattasil sanaduhu shine ko wa kad sabaqa anna min shurut al-hadith ila akhirih misalu zalika misalin wannan hadisi wanda za a ce isnadi ne munqata na'am lokaci ya kusa misalu zalika ma rawahu al-bukhari qala kwatam sha abinda imam al-bukhari rahimahullah ya rawaito yace حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة بن وقاص الذي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات kenan wannan misalin shi abinda imam bukhari ya rawaito daga hadisin humaid abdullah bin zubair ya ce sufyan ya zantar da ni sufyan sauri au sufyan bin uyaina mutane ne wanda suka yi zamani guda biyu kuma dukkan manya-manyan malaman hadisi ne kala haddathana yahya bin sa'id al-ansari yace akhbarani muhammad bin ibrahim al-taymi annahu sami'a alkama bin bin waqas ya ji alkama dan waqas laifi ya kulu ya ce sami'tu umar bin khattab radiyallahu anhu alal minbar naji abdul umar dan khattab ya fadi akan minbari qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace naji mazala sallallahu alaihi wasallama ya kulu ya ce innamal a'mal binniyat har zuwa karshen hadisi qala fa idha hudhifa min hadha min hadha sanad umar bin khattab radiyallahu anhu yusamma mursal saboda farkon tushen isra'i ne aka shahe ko sai zamanto mursal wa idha hudhifa minhu al-humayd sumiya mu'dal ina humayd yake a cikin isnad na nawa ne a قال حدثنا حميد بن الانصاري ko wanda ya zamanto daga imam bukhari malamin imam bukhari ne mun gane ko na farko Ahmadin al-Ansari eh na farko amma kamar shine na karshe tunda ta farkon isnadi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi yake zuwa shi kuma wannan musannif ne Imam al-Bukhari shi rawaito hadisi ne wallahi lillahi mun gane ko kenan nan sai a ce mishi fa idha hudhifa bin hadha sanad idha hudhifa minhu al-Humaydi summiya mu'allaqan sai zamanto an rataya shi وإذا حذف منه سفيان ويحيى بن سعيد ina suke yahya da sufyan da yahya a tsakiya suke ko to wannan sai a ce mishi sun miye mu'dalan tunda dama ala tawali ya ce ko wanda aka shahi rawi guda biyu a jere nam sannan idan aka shahi wa idha hudhifa minhu sufyan wahdahu au ma'a taimi idan aka shahi sufyan da, da ibrahim taimi sun miya mu'allakan sai a ce mai wannan hadisi mu'allakan ina wannan shine kwatamcin da malam ya rarraba wannan kashe-kashe na hadisi munkata a wannan hadisi na umar dan khattab wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi wanda ake lissafa shi a cikin hadisi wanda ya zamanto cikin ahad wanda hadisin da ba wanda ya rawaito sai sahabi babu wanda ya rawaito daga tabi'ai sai alkama babu wanda ya rawaito daga atba tabi'in sai ibrahim taimi kuma yahya kai bin sa'id al-ansari sai ibrahim taimi sai alkama to daga alkama kuma daga nan ne sauran ruwa suka watsu aka samu da yawa suka rawaito shi na'am alaikum salam
ne bambancin sahihi da
da Hassan bambancin su duka kowane na da sharaɗi guda biyar ah, ittisalin sanad sanadin shi ya zamanto adalatin rawi tukun Eh, rawi ya zamanto adali ne wanda ya rawaito hadisi dukkan su adalai ne ya zamanto sanadin ya sadu da juna ba munqati bane ba mursal ba mu'dal ba mu- ba wannan mu'dal ba yawwa Ah, ittisalin sanad eh, adalat ittisalin adalat rawi tamu dabt tamamu dabt ya zamanto wa'annan wanda suka har rawaito hadisi mahardata ne wanda idan suka hardace abu ba samance shi sannan kuma adamu shuzur ya zamanto ba shaz bane ba kamar yadda muka gani menene ma'anar shaz sannan kuma adamu eh, adamu wujudul illa qadiha ka a samu wata illa wadda za ta yi suka a cikin ingancin hadisi shi ma malam ya kawo misali idan aka samu wannan sharati guda biyar haka sai a ce wannan hadisi ingantacce ne shi kuma hadisi hasan shi ma sharuɗin guda biyar ne sai dai ɓangaren harda sai zamanto kamar misali inda za a ba mai hadisi in- hadisi har da cikakka ɗari bisa ɗari shi sai in ya sabko 90 ko goma ya tara da biyar sai a ce hadisin shi hasan mun gane su. sharuɗan dai su ne sai dai ɓangaren harda kuma aka samu ɗan sabka ta harda tsanna harda to wannan hadisi sai a ce wannan hadisi hasan سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك sosai
Na'am. Eh, ka ga-